بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar lahadi daren litini yau muna ashirin da biyu ga watan jumadal akhira hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shekara hudu, daidai da sha biyar ga watan ɗaya shekara ta uku, wannan kuma shine darasinmu na arba'in da shida a cikin littafin ɗariƙus salihina ila rabbil alamin wato tafarkin nagartattun bayi zuwa ga Ubangijin talikai na babban malami Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullahu ta'ala. Fatan mu Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗannan bayi na gari da malam ke nufi da su. Kuma Allah ya gafarta mu ƴan uwanmu musulmi da suka riga mu idan namu ta zo Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau. Muna cikin babin da ke magana akan sadaka da falalolinta. muna shafi na hamsin da biyar kuma za mu tashi gaba na takwas haka ne? yau gaban da malai masu tsaki da babu lanya da kula ma'aka kabaraka illa amalu babu abinda zai taba shiga kabarinka tare da kai face ayyukanka casa'in da biyar nawa na ce hamsin da biyar idan ne tun na haihuwa Allah ya fe mu. Babi shafi na casa'in da biyar, ɗari ba biyar. Malai ce babu abin da zai shiga kabarinka tare da kai face ayyukanka, wannan ayyukan kuwa su zamto na gari ko kishiyar haka. Wa Allah salil insani illa ma sa'a, wa anna sa'ayahu saufa yura, sun mai jizahul jaza al'aufa. Mun sani za mu ja hadisi abubuwan da suke bin mutum zuwa kabarinsa din da mai tsayawa da mai dawowa Allah ka sa abin da zai tsaya da mu ya zamto nagari malam yace fa fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an Anas bin Malik daga Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare shi annahu qala lalle Anas dan Malik ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce yajba'ul mayyita thalathatun abubuwan da suke bin mutum matacce zuwa kabarinsa guda uku ne waɗannan guda uku fayarji'u thnani biyu daga ciki za su dawo su bar shi cikin ƙasa a toshe wa yabqa ma'ahu wahidun guda ɗayan rak shi zai saura da shi abu ɗaya zai rage da mutum a cikin kabarinsa ka san kowa zai so ya je menene abin da zai bi mutum da kuma me zai saura annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da wannan uslubi dan ya ja hankalin mu musan muhimmancin magana sai ya ce to tun kan ku tambaya na san za ku so ku sani dan haka yatba'uhu ahlu iyalan mutum za su bi shi haka ne ko wani ma fa ba dan Allah zai je jana'izanka kawai dan kan in bai zo a zage shi ba ce ai in ba a gan shi wurin ba za a ce kaza za a ce kaza ba dan Allah ya zo shi yasa in kana so wannan ranar ka gagata to ka rayu da cikin irin waɗanda kake so su tsaya kan kabarin ka rayu da su kai aiki irin nasu wani kuma zai je ne saboda yayi ta neman appointment a office din wani ba a bashi ba amma sun definitely wani zai zo jana'izan wani da aka kawo ka je da ka ga motan shi ka tsaya wurin ka tsaya wurin na taba ganin wani da a wani taro mun je yana ta so ya ga wani sai security suka hana suka sha makanci kawai sai daga murya ce ni ne wani wancan babba ne wallahi a gabana yana tafiya kawai sai ya juyo ce a buɗa ya shigo kawai ya shigo sai ya rike shi sai kebe da shi ya tafi da shi kaga shi dama abin da ya zo nema kenan kuma ya sa kun fahimta eh shi abin da ya zo nema kenan kuma ta gaba to duk ba nan ba ne kai da ka mutum waya ake da kai ne wani hali kake ciki ba fa shine damuwan da yawan mutane ba minti talat kai wani matun ana rufe shi gaddama zai kaure akan gawar shi gaddama wani akan kabarin ka za a ci naman wani ai wani ai nuna mutum wani likulli kuma zati lumaza wani ya zunde mutumin ne da shine ana juyowa kuma wurin ta'aziyanka ya zama dabancin nama da zage-zage mana da gasar duniya amma wanda zai daga hannu ya ma addu'a ta sunna ta sunna wallahi da wahala shi yasa malam kai maza maza kai makanka aiki dan gobe na rantse da Allah kowaye kai ni na halarci jana'izan da wallahi motocin mu sai da muka aje muka taka kasa yafi kilomita 1 tafiyar da muka yafi kilomita 1 kuma kusa da makabartar da aka yi jana'izar akwai ‘yar uwata inna ta ce, ta ce haka muka kwana kikikikikikik ana ta da muka leko wai ana ƙoƙari a fensin ɗin makabartar ne a cikin daren kafin safe saboda his excellency wani zai zo kada a ga makabartar da za a kawo ta abin kunya la ilaha illallah ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi atablubu ribha bima fihi khusranu أقبل على النفس واستكمل فضائلها محل شاهد فأنت بالروح لا بالجسم إنسان دروهي إيماني توحيدي سنة da su ake cin riba ba da wannan shirman tarkacen ba kuma wallahi a cikin daren nan sai da aka gina har aka yi feshi aka yi makatan gafe shi kafin gobe a zo janaza motocinmu mu a ƙasa mun taka Allah ya kaddara ni ina cikin wanda suka je kusa da kabarin mamacin mun yi makaranta ɗaya da ɗiyarsa ta kira wani house class rep ɗinmu ta ce da Allah kaza kaza kaza abin da nake so in kai ku gare shi duk ba wannan ba ni na ji da kunni na ba wani ya gaya mun ba ana sa shi a cikin kabari wallahi al'azim addu'a ta sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ai mamaci dan ya samu rahama duk ba su iya duk ba su iya dan da ya haifa ce yake oh my god oh my god daga america ya jau suna abokan suna ta suna sorry it's not easy it's not easy ina ji da fulmi it's not easy wallahi ba abin dariya ba ba abin dariya ba abin kuka ne wannan na rantse da girman Allah shi yasa ka rungumi ayyukan ka kawai na alkhairi kai lahira da su ayi kokar a yare gana in an ga dama ruwa ta cinye ka malam ka tafi da imani first class ne asara ana asara busa ɗaya za a yi kowa ya dawo fa inna ma hiyar zajiratul wahida fa idahum bisahira ana rana hakin ka zai fishe ta to ba abu annabi sallallahu alaihi ce iyalanka za su bi ka tabbas iyalanka za su bi ka ko ba ka da dangi za a yi maka kara makwabta za su raka ka wa maluhu dukiyarka za ta bi mafi karanci kila likkafaninka ko na makamancin wannan to mafi hatsarin wa amaluhu sai aikin mutum me zai faru fayar wa ahlahu biyun da annan su sai ce za su dawo na farkon sai ta ce ahalinsa iyalan mutum wa maluhu da dukiya duk za su dawo su ma zo kila sada rikici ko sada rikici ga malam nura nan a zaune ga malam isa nan ɗazu kusan awa nan kuka ɗauka kuna sulhun rabon gado ɗazun nan sai da malam nura ya rabon gado ne rikici kuma uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya amma sai ka ja aya sai kai lallashi sai ka tausasa sai kai kaza sannan wane yadda wane kuce waya ya dawo sannan wane kaza Allah ka ba Allah ajiya zaka ga abin da wani mai gona yi a nan gaba zaka ji hadisin mai gona wanda wani ji sauti daga girgije zaka ji abin da shi dabarar da ya sai kreditin akauntinsa na lahira da kyau haka ake yi ka ɗinke lahira ɗif sai ka dawo duniya ta fafata da haya haya ba matsala lahira dai redi da ta kife ka tafi a dama insha Allah ko ba haka bane eh lahirar ta kyau sai ka zo walakin sana sai baka minar duniya sai sai ka yi kai bayan ya maka kace sai ya yi a ta buɗa amma bada za ta ɓare a yau ka san lodinka na lahira ko ba shi ke nan ba amma malam ka tafi fankan fa yau ba ka gina lahira kullum kana tunanin da kasuwar ka za ce kyau ta duniya maka tunanin kasuwar lahira ba wannan ba tunani ne na masu hankali ba ba tunani ne na masu hankali ba masu hankali suna gyara lahiransu ne tsaf sai su zo duniya a ta fatawa tunda Allah ya sa mana san duniyar mu ta tafiya alhamdulillah Allah ya bamu daga halal amma fa malam kakkai barin lahiran ka saboda wani dan duniya wallahi alazim Allah ka sa mu dace wa yabqa amaluhu sai aikin mutum sai saura tare da shi kar ku manta hadisin albara bin azib wanda a ƙarshen hadisin yake nuna cewa za a suranta ma kowane mutum ayyukansa da yanayin abin da ya a gidan duniya idan mutum mutumin kirki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayyukanka za su zo suna hasken fuska za su zo da kyau da suffan wani mutum kyakkyawa wanda kai zaka ce mishi kai wane ne fuskanka fuska ne irin da mutanen da suke zuwa da alkhairi sai ce ana amaluka salih hadisi da ingantacce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mumini zai faɗa haka ya Allah ka samu ne masu faɗin wannan sannan wanda ya ba daidai ba to zai ga mummunan mutum shi ma zai ce da ganin ka zo da sharri ya ce dai ne munanan ayyukanka hadisi ne kuje karanta yana nan Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta hadisi gaba ta tare yan uwa musulmi mala yace babu man da'a ghaniyan lisadaqati kana lahu mithlu ajri haka ne ko babun da zai magana akan duk wanda ya kira wani mawadaci ya zo yema wasu mabukata sadaka to kana da lada daidai gwargwado da na wannan mawadacin musulunci akwai alfai ya ku waɗanda kuke jikin mawadata ga damunku na zuwa aljanna ko ba haka ba ka sa wani mawadaci ya aikin alkhairi to duk ladar da aka bashi nashi na nan naka nan an baka kwatankwacin wannan to ka a rinka toshe mutane masu alkhairi a ban kasa kaga kamar in an ba wani kaza ne karka damu a bashi don Allah ko baka bashi ban Allah ya rabar shi ne wani zai bashi to gara ma a ce kai ne sanadiyar samu shi ina fata mun fahimci magana a umurce su da kyakkyawa a nuna musu inda marasa shi suke ga asibitoci nan kar su manta ƙauyukan da suka fito akwai danginsu mabugata wani na nan jarinsa karkata kaf ba ta wuce dubu goma ba ko sha biyar wani jarinsa bai wuce dubu talatin ba ya kai alhaji wani ko wani rabul wani a shi za ka yi zuwa aljanna da dukiyarka ai ma listin waɗannan mana mutum ɗari hamsin miliyan ɗari ta isa ta siya maka aljanna ba aljanna da faɗinta ya fi sama da ƙasa miliyan ɗari kai listin 'yan miliyan ɗaiɗai 'yan miliyan uku uku 'yan biyu 'yan ɗari biyar 'yan ɗari uku ka sake su ka zamto kana da wannan bajetin a gida wurin Allah wallahi a nan garin Kaduna mutum zai sai gidan miliyan ɗari bakwai bai taɓa ganin gidan ba ko a wasan ba a tura mai ba ya biya kuɗin bai ma sha'awar ya je ga ina gidan yake bai cikin lissafinsa miliyan ɗari bakwai to yanzu dan ka ware wata miliyan ɗari biyu kai ce ba nan lahira me asara in baka san da suke ba ka sa a tambaya a masallacin guwanku akwai masu kiyaye sallah cikin talauci ka neme su duk sujadan su kana da lada duk sujadan su kana da lada wani na fama da gidan haya na bala'i kuma kila direban ka kuma kila tun yana da bakin gashi yake ma hidima har ya gaji gashin ya fara bari kai masa fansho na lahira Allah ya baka aljanna siya masa gida nemi ɗaya cikin ƴaƴansa mai hazaƙa ɗauki nauyin karatunsa kuma karkace duk shekara zan biya a yi maka lissafin karatun gobe ba ta da tabbas miliyan bakwai ne je ka biya mishi ya gama digiri ya zo ya rike ɗanninsa da mahaifinsa haka ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin fansho ga wanda suka hidimta masa a rayuwa duk da sun yi ne don neman alfiyar dan Allah ga Sauban yana ciki Sauban yana ciki lokacin da zai rasu annan sallallahu alaihi wasallam ya ga irin dawainiyar da annan sallallahu ya ga irin tsufa da yayi wurin masa dawainiya ya kira shi yace da shi ka nemi wani abu mana da zamu maka kai ma ka san an maka alfarma a zaman da akai me yace masa sai ya ce da shi ni dai ina son makwabtaka da kai ne a gidan aljanna kaji manya ya ce ba wani abu wanda ɗan adam zai iya ya ce wannan dai wannan dai aka yi ce ma annan sulasan sai annan sulasan ya ce da shi to ka taimaka min da yawan yin sujada a cikin sallah ka yawan taimaka min da yawan yin sujada don ita ce za ta buɗe kofar da zan iya nema maka alfarma to kaga kai ma yanzu ka tashi taimako ka nemi masu yawan sujada masu yawan tilawan qur'ani ka ba su abinda hagunka bai san abinda bayan ka daman ka ta bayar ba dan so da yawa wanda suke mawadata akwai yan hana ruwa gudu a jikinsu wanda kai baka gane su sai kai kana tunani da kanka wani sai ka karya shi sannan za ka yi alkhairi me ya nufi duk abin da ba shi zai samu ko nashi zai samu babba zai barka kai ba ita kuma aljanna ba ta da wani don haka da an ce ma kaza kaza ka amsa ajiye yi naka tunanin yi naka binciken wanda ba ka muka shi ba me yasa bai shigo ba taimake shi a ranka ya daɗe yana zagin ka annabi ma an zage shi balle kai sai ne dan wani na zagin ka sai ka kasa masa alkhairi shi abin da yake iya kyauta da shi kenan kai ma yi kyauta da abin da ke hannunka shine alkhairi wallahi gobe sai kuka da idan shi so dan haka wannan babin zai magana akan mutumin da ya kirayi wani mawadaci yi sadaka to kai da ka kira aka yi dinnan kana da lada kuma wallahi akwai irin waɗannan mutanen kirki a tare da wasu mawadatan da yawa Allah ka yawaita irinsu. Mala ce rawa muslimun, imamu muslim ya ruwaito hadisi, an abi mas'udin al'ansari, daga abi mas'ud al'ansari mutumin Madina ƙala ya ce, Ja a rajulun ilan nabi sallallahu Alaihi wasallama, wani mutum ya zo wurin manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi, faƙala, sai ya ce ma'annab sallallahu Alaihi wasallama, inni obje'u bi wato lallai ne taguwata dabbata ta mutu kuma ita ce abin hawata ubdi'u ma'ana halakar dabbati abin hawana ta mutu ba ni da abin hawa fahmilni ka ɗauke ni akan abin hawa ma'ana in hau abin hawa tare da kai ka sanya ni abin hawa akan abin hawan wani ka sa wani ya ɗauke ni akan abin hawansa mun gane ko faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma indi ba ni da wani abin hawa da zan baka ka hau ko in nuna maka wanda wani zai dauke ka da shi sallallahu alaihi wasallam haka nan na faruwa faƙala rajulun sai wani mutum ya miƙe ya ce ya rasulallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana adulluhu ala man yahmiluhu ni zan iya nuna masa wurin wanda zai je ya ɗauke shi ko ya ba shi abin hawa na wuce na ga wane yana da estara misali ko wane yana kan ingarman dokin da zai iya ɗaukan mutum fiye da ɗaya kuma ku ya canza batar ba sai da ake karanta hadisi kyamara ta ku ba ya shiya ba ce ku a rinka duba kan a fara na muje? sai yake cewa ni ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda zan iya nuna sa masa shi ya dauke shi kun ga tarbiyyar sahabbai sai bai ce mai zo mu je ba ko sai nemi izinin shugaba yace ga abin da ni na gani zan iya taimakawa shine muhallin shayi kun ga shi bai da shi shi wannan mai cewa zai nuna ma wani shi bai da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fadin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi farin ciki da maganar har yace man dalla ala khairin duk wanda ya nuni zuwa ga wani abu na alkhairi ma'ana wannan nunin da magana ko da aiki ko da ishara ko da rubutu ba gobe litini ba sai ka rubuta a status ɗinka azumin gobe litini Allah ya ba mu sa'a kokari a yi kai nuni akan alkhairi ta hanyar mai rubutu wani kuma da magana wani aikace annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci wasu mutane suka zo wurinsa daga ƙauye dukkaninsu tufafinsu tsofaffi wani ma riga ɗaya gare ko wando gare shi ba riga saboda tsananin talauci suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai da abin da zai ba su na dukiya a wannan lokacin suna zama wani sahabi ya ga fuska annabi sallallahu alaihi wasallam da damuwa ma'ana sun zo bayan da za a yi kawai sai tashi ya wuce gida bai yi magana ya je ibo abinci ya ɗauko set ɗin kaya ya zo da shi da ya zo da shi shi ma sai bai mika musu ba sai je mika ma Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga amfanin jagoranci da girmama shugabanci musamman na addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabai na ganin haka sai wane ya fita abinci wane riga sai ga dalan abinci an tara ga tsibir tufafi ga kaza sai Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar sa ta sake yana murmushi har ya koro hadisi duk wanda ya farar da wata man man sannatul islami sunnatan hasana ko wanda ya farar da wani aiki mai kyau a musulunci to yana da ladan aiki yana da ladan duk wanda ya koyi da wannan aikin haka wanda ya farar da mummunar hanya ta zunubi to har abada duk wanda ya koyi da wannan abin da kai ka farar da shi to ga kana da zunubin wanda ya aikata wannan to kun ga anan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man dalla ala khairin duk wanda ya nuni akan wani abu wannan nunin shine muka ce magana da aiki da rubutu ala khairin akan kowane alkhairi yana daga cikin alkhairi ilimi duk wanda ya koyar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairin cikin ku tunda magana alkhairi ake yi babu kaman mutumin da ya iya alqur'ani kuma ya koyar da shi sannan kuma alkhairi na aiki akwai alkhairi na aiki wanda wannan sadaka tana ciki magana kyakkyawa tana ciki sulhu tsakanin mutane yana ciki makwabtaka yana ciki kyautata makwabtaka sannan haka da duk wani abu wanda yake da lada da sakamako yana cikin alkhairi to duk wanda ya nuni da irin wannan falahu mithlu ajri fa'ili to Allah zai bashi lada gwargwadon ladan wanda ya aiki da shi to sai ku kalli ɗayan hannun kuma idan sharri mutum ya haifar ba eh wani fa ya rasu a garin nan ake magana ya ji ya subscribing din pornographics fatsa da nuna tsaranci na mata da maza na fasikanci wallahi ya yi subscription na 'yan kwanaki sub ɗin shi ne za a rinka turo mai kuma automatically yana sharing da abokansa yana tura ma abokansa bai daɗe da yi ba Allah ya masa rasu abokin shi ɗaya ana jana'izan shi ya ja ɗaya gefe ko aka ga suna kuka gayu ne kuma me ya faru ya ce gashi na yanzu ne ya shigo yana kabari ana danna shi cikin ƙasa shi kuma yana yaɗa sharri a ban ƙasa ana sa shi a kabari ana kuma ko tukunya shi kuma yana can yana harba fasikanci a dauran kasa abokan kawai suka fashe da kuka ya za a yi bayan tashi suka zo suka bi suka biya za a yi a deactivating din abin suka ce su ba da password su ba password kaza kaza babu suka ce to abu ɗaya da za a iya yi shi ne sai dai sakura in wannan subscription din ya kare to ba za a yi renewing ba kuma shekara ɗaya ne shekara guda cur yana yaɗa barna a ban kasa na fasikanci la yuhibbullahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim an bane ko to ya rage mutun ya zaba abin da yake so a bayan mutuwarsa Allah ya sa mu dace wannan hadisi ingantacce ne Imam Muslim ya rawaito hadisi na 1893 gaba ta goma malam yace babul infaqi alal ahli sadaqatun bin niyyati salihat babun da zai magana akan cewa ciyar wanda mutum zai ga iyalansa yana matsayin sadaka ne matukar yayi sa da kyakkyawan niyya gauro baka da wuri an sai hakuri ya ma'asharar tazurai ya ku dandazan masu kwanan shago da shan kanwa alan kan sai dai ku hakuri ba ku da muhalli wanda ya ji zafi kan ramadana ya kira mu shafa fatiha Allah ya baku abokan zama na gari. To wannan babi yana da kyau kaga daga cikin tarbiyyar da zamu dauka a cikin sa shine in Allah ya maka wadata ashe ana iya fara gane wadatanka ta ahlinka ne. Ya'yanka da iyalanka da danginka. Daga na ake gane arziki in dai arziki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum khairukum li ahli. Mafi alkhairin cikin ku wanda ya fi kowa kyauta ma iyalan shi ni kuma din na bi in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. to karka ciyar da su kai ta korafi malam wani fa albashin shi ya kai shi so yake business din sai bunƙasa amma kuma ina zai ta kaga kaza ko kaga kaza ba ba matsala bane Allah ya riga ya siya Allah zai rufa ma asiri Allah zai biya ina fata mun fahimta su ma kuma matan kar su zamto masu bala'in mita da rashin hakuri da da kwakwan tsiya ai miki ai miki kiki godewa yana cikin ɗabi'ar su butulci da rashin godiya butulci da rashin godiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce da zaka kyautata mu ɗayan su na tsawon lokaci sai wata rana wani abu ya rada tsakanin ku sai ta ce ban mani ban kai ni in banda ma auren kaddara ka ji walakanci auren kaddara da ban ga dalilin auren ta ko fa billahi allazi da za ta fita su fara kwanciyar saidin da kallinta a gida ke kai ta nan zuci kafa ta can wata ta maka mata kafa a baki cikin mummunan mabarki ta tashi wanka ta ga ana kijira wacce ta fito alhalin da ɗakinta ne sai kaga ta fara kwalla kuma ɗazu ta gama zage shi duk suna yin wannan sai suna kawo ma korafi la ka fahimta so da haka mijinki mijinki ne kuma mijinki abin girmamawa ki ne ko ba ki da kamar shi duk duniya ana lissafin mazaje ba kamar mijinki ko ba haka bane shine gaskiyar magana sannan kuma namiji in Allah ya masa wadata kar ya ce to ai yar talakawa ya auro dama ba kaza ba ba nan mahaifinta ke wuce da yellow and black leda a layi ba a'a yanzu ba da mahaifinta ake lissafi ba da mijinta ake idan mace ta auri gwamna a yau ba za a ce to ai za a duba dan gidansu talakawa ne za a yi mata daidai da gidansu daidai da mijinta za a dan ita ce sa'ar ka yanzu ita ce sa'ar ka in Allah ya baka wadata yanzu ita Allah ya upgrading matsayinta ne ta hayo matsayinka ba gidansu za a kalla ba wannan shine adalci da shari'a ta faɗa haka nan yau mace idan ɗiyar shugaban ƙasa ne sai ta auri yaron masinjan mahaifinta to yanzu matsayinsa take ba za ce masa wani gori da cewar ita yanzu ai ta fi ƙarfin kilas kaza sai dai ai mata kaza ba a'a billahi lazi in gidansa tuwo da miyan kuka ake kadawa a ci to yanzu matsayinsa ne ya rage ga me yasa kika aure shi kuma kin aure shi dan addini ai ma to ya fi babanki matsayi kenan hakan ko ba haka bane dan kika aure mai addini babanki dan yana da wani matsayi na duniya ai ke yarfa ma asiri fiye da wanda ke kike kallo saboda shi din shine zabin annabinki sai dai idan kuma annabinki bai sai faɗa miki ba sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaban miki da addini idza atawkum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa ina kokari lallashi zukatan tuzuran da ba su da kaso a wannan babin ina fata an fahimta to saboda haka nan wannan shine daidaiton da shari'a ta ce ai Allah ya sa mu dace malam yace fa fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an abi mas'ud al-badri an karbo daga abi mas'ud al-badri ma'ana ya halarci mene yakin badar duk wanda yaje badar kuwa ina matsayin saurin Allah la'alla Allah ittala ala qulubi ahli badarin وقال لهم اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم ko duk sahabin da ya taka filin badar to Allah ta'ala ya kalli zuciyarsa ya ce daga yau kai abun daren kai ga dama gafara an riga an maka kai dan aljanna ne a ilaha illallah mun gode ma Allah da ba a wannan zamanin aka faɗi wannan ba ai da zamanin nan ne a ina ai wani tsula tsiyarsa zai da ce ce badari fadari nake ko ba ka bane to za ga wuce abu kaji an ce shege ai kaza bal na kana da lasisin duniya fa garai to ina ga mai lasisin aljanna ana kiran sallah ce ku je ku dawo mu mun riga mun buda ko ba haka bane su Allah ya san karfin imanin su yanzu ne ma za su tashi su aikin saboda sayyidina Abubakar ai yana cikin su amma da ya zo zai wani aikin da'a aka ce mishi kai da aka yi ma alƙawarin aljanna so takwas a rana ɗaya ya ce ƙwarai gaske ne amma ku tsaya ku ji ba irin mu ake yaudara ba mu ba a yaudara mu me kake nufi ya ce inda yau zan ji kafata ta dama a gidan aljanna ba zan daina aikin da Allah yake so na lada ba har sai na ji ta hagunta shigo sannan zan ce alhamdulillah to ai in Allah ya san zukatan masu da'a muku da aka san ‘yan nefa ne yau da shi gobe babu sai aka bar mu da kuku a je kuma kimin sala mu ta buga sadaka da kaza da sauransu amma yanzu malam kai mu ne irin wannan alƙawarin Allah sai ka gwada dubu kila ɗaya bai shallake ba Allah ka ba mu karfin imani to shine yace annan nabiyya ni na ya ce annan nabiyyi zai zama annabiyya ko annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce innal muslima kun ga shi lallai mutum musulmi idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan idan ya ciyar da wani abun ciyarwa akan iyalansa wa huwa yahtasibuha yana mai neman ladan abun da ya ciyar da iyalan na a wurin Allah kanat lahu sadaqatan to wannan zai zanto masa sadaka ne amma kan mu manta da sharadin sai yayi domin Allah ko yayi domin Allah to kaga sai ka kirga mutun nawa ke ci a gidanka kaza ne a to kai sadakan ka kan alhamdulillah wani ma in ya ci sai kaga tsuntsaye sun sauka suna ci ko wasu kaga mage wani kaga kadangare duk yana cikin ladan ka fa saboda su ma danyen hanta ne danyen hanta ne kuma kar ku manta matar da karuwa ta shayar da kare ruwa da takalmi Allah ya yafe mata to ina ga kai musulmi mutumin kirki kuma ka shayar da masu imani wanda za su je kuma su yi ma Allah sujada ya Allah ka azurta dukkan masu iyali da abin da za su rike iyalansu waɗanda suke cikin kunci Allah ka yalwata musu wanda suke cikin yalwa Allah ka dawwamar musu da shi ma daman musulmai ne su gaban mu ta sha ɗaya mala ce babu sadaqatun ghafalat anha kathirun minan nas babin da zai magana akan wasu sadakoki ne amma fa da yawan mutane sun rabkana sun gafala gabarin su ba sa aikatawa wadanne ne su malaci rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadisi an abi dharr daga abi dharr al-ghifari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi annahu qala lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa gaban kowane mutum daga cikin ku yakan wayi gari da irin sadakan da zai iya yi da ita zaka iya amfani da kowace gaba ta jikinka domin yin sadaka an gane ko? kaman yaya sai annan sulasa ya ce sha kuriminka fa kullu tasbihatin sadaka duk wani faɗin subhanallahi da za ka yi sadaka ce tasbihi shine cewa subhanallah ko? wa kullu tahmidatin duk wani buɗan baki da za ka yi ka ce alhamdulillahi sadakatun kana da ladan wanda ya sadaka wa kullu tahlilatin haka nan faɗin la ilaha illallah da za ka yi sadakatu tana matsayin sadaka wa kullu takbiratin duk wani cewa da za ka yi allahu akbar sadakatun tana matsayin kayi sadaka wa amrun bil ma'rufi idan kai umarni da kyakkyawa sadakatun kana da sadaka idan aka ce amrun bil ma'ruf al ma'ruf dinnan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu duk wani abu da Allah yake so ya yarda da shi sai ka ce jama'a ku yi abu kaza to kai sadaka in dai wannan abin da kace ayi Allah na so kuma ya yarda da shi mun gane ko ko ba aya ba hadisi matuka ka tabbatar haka abin yake wa nahyun 'anil munkar haka nan hani da zaka yi daga wani abin ki sadakatun shi ma sadaka ne almunkar shi ma suka ce suna ne mamme ga dukkan wani abu da Allah baya su wani ka daina shan sigarin nan mana kaga tana lalata lafiya da mutunci ba aya kaja a hadisi kaja amma kuma Allah na son abin da kai ko baya su yana so abin da kuma wancan ke aikata shi ma Allah yana ki ko to wannan abin da kai kace a bar kaza din nan kai sadaka ko wanda ka faɗa ma ya bari ko bai bari kai dai ladanka ya samu wurin Allah ina fata mun gane shi yasa a rinka umurtan mutane da kyakkyawa a rinka ana su da mummuna ba da zafin kai da kafurta da zage-zage ba an gane jama'a a faɗa musu abin da Allah ke so a faɗa musu abin da Allah baya so a kyale su da imaninsu in sun ɗauka amfanin kansu da naka in ba su ɗauka ba ka tsira ka sauke abin da ke wurin Allah kuma ba lallai ne gobe ba za su ɗauka ba wani za ka yi ta yi kai ta yi sai ka ji kaman kawai kai fata fata da shi ka yi gaba ashe shirya tana kusa kai ba ku sani ba wani ma mutuwanka ne zai sa shi ya shiri ga shek jafar mahmud adam na ba karamin misali ba wani mai cd ya ce sai da na siya mota da kuɗin cd sanar da siyar da cd ba na jafar bayan rasuwarsa ya ce siya kawai ake siya ake siya ake nan har gobe Allah daga abin yake to kaga wannan shine sannan duk lokacin da zaka yi umurci mutane da kyakkyawa ko ka hana su mummuna kana bukatar abu na farkon su shine lokacin da ka ce mutum ya kaza zai iya yiwuwa kaɗan ka faɗa ka ga an yi da yawa to kar wannan ya ruɗe ka ka ɗauka wani iyawanka ne ko kai ka sani ne ko ka fi kowa sani ko ka fi kowa iyawa ba ɗaya kanin biyu saboda duk ilimin da yau kake jin kana da shi to an yi wanda ya fika kuma a zamanin kan wani ya fika wani abu haka ne ko ba haka ba haka ne to a wannan lokaci ana buƙatar ka yi domin Allah in kaga ka umurci mutane sun karɓa ka yi domin Allah na biyu zai iya yiwa idan ka umurci mutane sai su ki ko annabi suka ce alaika bi kaulan layyina sanda kake umurtar su ko kake hana su kai musu magana mai taushi idan kana gallaza mu mutane kana caba musu magana ba fa za ku shirya kuma ko suna da laifi kai ma akwai naka laifi haka ne Allah ta'ala ce fa bima rahmatin min Allah in talab walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawli alayka bi qawlan layyinan malamai suka ce annabi Musa Allah ya san Fir'auna ba zai shirya a hannunsa ba amma da ya ce ya je gari sai ce mene fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha yanda kaga mutun yana saban Allah ga ya mai abinda Allah yake so ka ga ya mishi ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah kar ka matsa mishi faɗa mai abinda Allah bai so inda ake sa karfi wannan aikin hukuma ne ko da kake da iko da shi in ya zamto nan shari'a karfi ta ce a sa to in hukuma tana nan ta sa karfin nan ta ji tsoron Allah kuma idan hukuma ba ta sa karfi ba karka ce to ku jama'a ku zo mu je wallahi daga yau ba a karawa in dai aikin hukuma ne ka shekara dubu kana cewa a zo a yi tana kin yi shi ya fi alkhairi fiye da kai ka ja ina ka ina ka kuje ku tsokalo fitinan da har ya'yanku sai sun gaje ta an fahimci magana ku tsokalo abinda za a rinka yanka mutane ana tada bama bamai ana kashe rayuka ko ku kare ku bar gadon wannan abu ba daidai ba ba daidai ba wa ma alayka illa albalag ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik isarwa ne naka lasta alaihim bimusaytir ka isar ka fada in sun dauka alhamdulillah haka ake so in ba su dauka ba inna rabbaka labil mirsad ubangiji na ne na jiran su haƙar su kuma ba za ta taba cimma ruwa ba ya sa wani zai ce malam ba ku caji akan waɗannan azzaluman shugabannin cajin me zamu kai caji kai ya tsaye kai kai tunda Allah ya sa ka iya mu kuma ka bar mu mi wanda zamu iya ba shikenan ba aikin kenan wanda ya iya da zage zage ya ga shine mafita shikenan ya ta sukuwar sa na zagi kila nan shi ya ga mafitar take wanda kuma ya ga zai iya isarwa ne mu dai abin da kaga muna yi shi muke iya ba mu iya wani ba shi ba in ka ga ba mu yi ba to ba mu iya ba ne kai da Allah ya sa ka iya sai kai wanda kaga ka iya ina fata mun fahimta amma dai mu abin da muke ce ma kowa ya ji tsoron Allah ya abin da zai domin Allah kuma kar a sauka daga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ta kama a fafata a fafata in ana ga shine mafita ayi Allah ya ce maka Allah ya jagora muna bayan gaskiya amma dai azamto ala hadarin a rinka duba waɗannan shugabannin da kuke gani sai ka yi a hankali wurin tunkararsu da al'amuran ku kiyaye wannan yayin uwana matasa wallahi suna da hanyoyin da suka so su yi maka sharri wata sharrin sai dai a lahira a raba sai dai a lahira su za su tura a saka maka abin da ba naka bane kuma su zago sa a damke kuma su ke damkewa ƙwarai da gaske suna yi abin da ba naka bane ba a san za su sa kuma su zo ba yadda ka iya fita sai dai ka jira a je alkiyama Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to amma maslahan al'umma ita ce gaba da maslaha na da maslahanka shi ne muhalli shahid ni umar abinda nake so kai fulan abinda kake so daban menene mafita ga al'umman nan da maslaha to wannan abu ba shi ya dace ni da kai duk mu haƙura mu shi ye mun daidai ko ye maka ba shine abin dubawa ba menene abin da zai haifar da ɗa mai ido ga 'ya'yan da muke haifa da al'umman da za su biyo baya yanzu fa sabai muke magana sun sadaukar da jiyan mu yau muke amfana da jiyansu ko ba haka ba to dan me mu kuma za mu gurbata gobe babban hanya ba hanya da tafi karatu da karantarwa wannan ita ce kadai hanyar da ake ga kaman bata ce amma ita kadai ce fa mafita a karantar da mutane ya jama'a don Allah kan mu rinka tunzura mutane ana fitintunu ana zubar da jina ne ana keta mutuncin masu mutunci kaga mutum Allah ya bashi girma da daraja ya zauna cikin al'umman nan ya ba da gudunmuwa iyayensa amma yau saboda wani saɓaninka na siyasa ka kalli mutum musulmi da furfuransa ka tura masa ashar ka ci masa mutunci manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa baya tare da mu duk mutumin da zai girmama wanda ya furfura a musulunci da wanda zai girmama mahaddacin alkur'ani in dai ka ga mutum da furfura kana iya mai rashin mutunci annabi ya ce bai tare da kai bai tare da kai haka mahaddacin qur'ani wanda Allah ya bashi qur'ani ko mun karancin shekarunsa abin girmama ne a cikin al'umma ko mun karancin shekarunsa to yanzu zaka ga abun gashi nan malam zage-zage cin mutunci ta tsallake harkan malamai kuma malaman nan da kuke zagi malaman nan da kuke zagi duk bala'i su kuke tura mu ba ku taba samun arziki kun kawo musu ba Allahumma sai yanka da duk wanda ka ji ya zo maka kaza mafita ai mana addu'a kan ya samu kafin ya samu ba ma in ya samu kai ya zo ya maka ba masallatin da kuke bai aka yi musu ɗalibanku bai aka yi musu Yana da ɗalibai da suke karatu a jami'o'i jami'o'i duk sun yi tsada jiha ta tsinke te sama wanda mu Allah ya sani ba ma jin daɗin wannan inda za a sauko da shi mu shine ra'ayin kuma Allah ya ƙara ma gwamnati lafiya mun faɗa mata gaba da gaba wannan mu ba ra'ayin mu bane a tausaya ma 'ya'yan talakawa nan da suka yi zaɓe mu a ganin mu shine rahama da jin daɗi kuma Allah ya sa a sauyin gwamnati da za a samu a sausauta wannan al'amarin mu wannan shine matsayin mu kuma muna roƙo ma a madadinsu muna roƙo idan talak mutane ne suka fara karatu a jami'ar jiha suka yanke suka kasa wani sai da aka sai da gonan gado aka kasa to me aka yi abinda bai fi karfi ba ana iya yau in kyauta aka ce ai karatu ba zai gagara gwamnati ba ba zai gagara ba Allah ya sa su ji kuma su taimaka da so don haka wannan yana daga ciki akwai uwa masu albarka bin al'amuran nan a haka a sanu a hankali a bi su a yi karatu kuma a isa kuma duk waɗanda suke fitowa a yau batun su takara su nemi shugabanci yana da kyau duk da idanuwa galibi yakan rufe amma dai dole a faɗa su sani akwai faifai na biyu da Allah zai buɗe ta wata rayuwar tana nan zo Allah zai buɗe faifai na biyu da kai da kasa aka je aka yi kisa don ka haye da wanda ya sigiri don ya haye da wanda ya almubazzaranci ta dukiya da dabanci saboda ya ci kowa Allah ya fi kuma kowa zai bayani ko da yawa mafitar da mutum yake dubawa in mafitar al'umma ka duba Allah ya sani in kanka ne Allah ya sani ai sun sani mu ba kuɗi muka ba su suka zaɓe mu gidadawa suke da illiterate duk wanda ke da hankali zai yadda ne ka bashi kuɗi ya sayar maka da rayuwar shi da goben shi da na yayan shi ba da su ake awo ba don kai ka ba su kuɗi sun zaɓe ka kai ɗin dai da ka zama shugaba nauyinka ya fi nasu a wurin Allah saboda kai ka san ba haka ya kamata kuma yanzu Allah ya sa ka ne don ka gyara abin da bai kamata ba su yi ka ba don Allah sai da kaza to yanzu da Allah ya baka dama kai abin da kai kasa Allah ya ɗora maka mana kai abin da Allah ya ɗora maka matsayi dai Allah ya baka dukiya kuma dama duk wanda ya shugabanci ƙarya ne ce mutane bai da kuɗi ƙarya ne to dubu ɗari in ka kwana faɗa ba za mu yadda ba za mu taɓa yadda ba ba wani wanda ke rike da wani babban kujera a ƙasar nan wai ce mutane bai da kuɗi yana koyi wallahi yana da shi wallahi yana da shi alfarman gwamnatin kai ku rinka research ku rinka bincike duk wanda ke rike da wani wuri ko ɗan majalisa ko ba za wani ba wani ya gaya maka ba ka je library ka je kai bincike ka gani ka hau internet ka ji me ake ba su me albashinsu me allowances ɗinsu in wata ma'aikata ce ka je ka karanta ma'aikatan ai kowanne akwai bayanansu kowanne abu ka ji irin budget ɗin da gwamnati take ba su nawa ne kana state level ba federal ba state level in za ka tashi daga nan ka je signboard kilomita ɗaya ne da wani abu da kilomita za a yi lissafi a baka allowance ba fa albashinka ba allowance ɗin tafiyanka ba kilomita ake biya ƙarya na yi ba ƙarya ba ne kirkire-kirkiren tafiye-tafiye marasa dalilai ma da su tukansu ana tara kuɗi da su a gwamnati ballanta na wasu abubuwa na kwangila da kamfanonin goge da ake to mu duk ba wannan ba ne in waɗancan kuna ba su ƙwaya da bula ku zarar da su akwai fa masu ganin ku da ido biyu ba ya kamata biya hankali kuma na rantse da Allah ‘yan siyasa su sani lokaci zai zo da ba za su iya wannan cin karan ba babbaka ba wallahi yana zuwa na rantse da ubangijin ka'aba lokacin yana zuwa kuma za ku ce na gaya muku muna rayu ko ba mu rayu sakat wallahi sai ka kasa irin dan takarar da Allah da manzansa ke so a tsayar in Allah da sai tsayi da su shi yasa muka ce kakkui rikici kakkui fitina ku yi karatu ku yi karatu ranar za ta zo ku yi karatu ku yi hakuri ku yi karatu ku yi hakuri wallahi za a zo lokacin da dole ku ne ba yanda aka iya ku ne saboda wancan babaro nan zai kare amma yanzu kuka bi aka haukata ku aka cutar da ku an gama da tunanin an gama da ku ai ta haɗa ku rikici kada ku wani rikici da ɗan uwanka saboda ɗan siyasa wallahi karkai wani jam'iyya kaza zai wani kaza zai ala ba mai rabo sa'a kowa ya jana shi kowa ya jana shi ba dalilin da zaka yi gaba da wani saboda jam'iyyar siyasa babu ita babu ita dukkan jam'iyyun nan babbancin suna ne duk manufan su daya wani yazo ya fake maka an dauki musulmi musulmi yau aka fara musulmi da musulmin baka yi ba ba bige ba wannan bane an yi musulmi da kafiri za a yi kaza ai shi ne kaza shi ma ba tsarkake shi muke ba ba tsarkake shi muke ba ba kuma ma cewa zai yi abin da dole shi ake tsammani ba shi muke magana mu muna magana makoman al'umma mu ne kuma duk inda maslahan al'umma yake tabbas nan al'umma za su tafi to amma kar ku yi fitina ku yi karatu kuma wanda suke boko a cikin ku su rinka bincike na boko ku yi karatun boko ku rinka bincike in kana malami na addini kar wannan ya sa ka mai da kanka baya baka da kwari a cikin boko alhalin zaka iya ka tafi ka tafi ka yi bincike ko ba ka da ra'ayin ka yi siyasa ka koya ma ɗaliban ka yadda ake siyasa ka sanar da su yadda ake cin kafaɗar in Allah ya yarda ku fara da kansila ku tura wani mai matsa wando ko amma kai take wannan ba yawwa yamma ya sha jin tsinsa da t-shirt ya je can inda za mu zo mai na wadi shi ba je na wadin siyasa a ciki muna bayansa in ta kama masallatai su ɗauki nauyin su yi takara ko haɗa kuɗi yi takara ai an sha musu su zama yan iska ba ku ɗaure su da kyau ba ku saki goma tara su zama yan banza ɗaya abin kirki kun ci nasara mu je zuwa wallahi za a zo lokacin da su fa waɗancan fa suna da kwamiti fa na siyasa fa a wuraren bautansu suna da shi fa suna da elders suna da matasa suna da komai amma mu sai ka zo gidan kuɗi da wuri kana zage shi saboda bambancin jam'iyya me haka ya kai jam'iyya me ita tare ta ganku kuma za ta tafi ta baro duk tsiya dan uwanka ya ka iya kowa ya tallata hajar da ya ga ita zai iya kuma ba ni mu ni dai a fahimta ta ba wani abin zargi wanda ya ga jam'iyya kaza zai yi Allah ya bada sa'a nan ka ga maslahan ka je ka yi dama galibi ma mil ticket kuke galibi min inda mutum ga zai ci abinci ne to ko ka hana wani cin abinci sun ki fitar da zakka yanzu sun fito da kudin kamfen sai ce kai amsa wallahi ku amsa abu duk wanda ya baku wallahi ku amsa wallahi ku amsa suna kawowa suka ce gashi Allah ya biya sai kayi ku duba maslahan ku kuma gaya mishi in wani ya zo yi abin da ya fi naka tofa muna wurin shi da ga mun karkace za ka karo masu tudu ne eh mana haka ake yi haka ake yi ba wai mu za ka ba ku ci ba ko jama'a an samu kaza za mu yi aiki abu kaza da shi 'yan siyasar nan ya kamata wallahi idan kana ji abin da suke ba 'yan matansu za ka yi mamaki nan za ka san sun gama raina wallahi sun gama mai da mugayen bawo mace yarinya a shekara sa takwas in ka ji abin da suke barowa a hannunsu sai ka sha mamaki amma ko yanzu an ba da dubu ɗari biyu hana cewa wane ya cuta ka ji sakar ka fi sabilillahi ya kai kai dubu ɗari biyu ne za ta yi mana ba abin da za ta tsinana maka wallahi to wannan abun a duba ya zo e muna da elders a unguwa kuma dattawan nan galibinsu sun hau shekarun ciwon suga da hawan jini a ɗauki nauyin maganinsu na shekara a yi akwai tsohon soja Allah ya ji kansa da rahama ya rasu shi da Allah ya ɗaga shi unguwansu ya aika aka yi masa listin duk masu hawan jini da diabetes dattawa duk wanda ya kai shekara ko hamsin ne ko na wasu malamin rasun sani ya ce kawai a bashi listin tun maganinsu ya ɗauke kawai kyauta za su rinka shan magani to kaga hanyar kamfen mai kyau ko ba haka ba ne yawwa kada wani ya ce malamai ba za su yi maganar siyasa ba ne a ai kuma ka gama raina mu kenan a ka gama raina mana hankali a ce ba za mu yi maganar siyasa ba you are illiterate my friend ba kama san da duniyar ta sa gaba ba siyasa dole ne ta al'umma babu wani gaja tsami da zai zo ya ce wai malamai sun sa baki a siyasa a za mu tara ma gajiya wallahi baka san mu ba wallahi za mu tara ma gajiya dan duk kwalin da zaka daga ta boko fa muna da ita wallahi muna da ita bayan ta shaban kuma ba mu je falon gidanka mun roƙa ba dakumin mu muke tsaye duk wanda ke jin kuma shi ke mana to ya fito ya bari in ya raga mana shi kar Allah ya raga mishi eh saboda haka dakumin mu muke tsaye ba wanda zai mana wani gori ballantana kuma ka zo ka ce wai kaza ai malamai kar su ce kaza Allah sai mun faɗa an ka ga mun faɗa ba maslaha bane kawai ki kuma ba tsoro bane kawai ci ba tsoro ba ne da aka 'yan siyasa su sani matukar muka ga cuta za ta shigo cikin addini da al'umma to karkai mamakin kuma mun kwance maka inji ko da kuwa vh kake hawa wallahi za mu kwance ta muna da sufana mai rai don a daren nan mun so mu hana ka bacci wallahi mun san hanyoyin hana ka za mu yi shari kuma wallahi mu tara ma gajiya mu rufe wayoyinmu ko ba za ka iya ma haɗuwa da mu ba to sau da haka ba a kai nan ba amma muna fata 'yan siyasa mu su san mun sani su san mun sani mu ba da kikai ba ne kuma duk kujeran da wani ɗan siyasa yake kanta tun daga kansila har gwamna na rantse da Allah za mu iya hawanta na rantse da ubangijin ka'aba za mu iya hawanta ba abin tsoro ba ne sai dai mun ɗauki wannan kujeran ta fi taku daraja ne shi yasa muka ɗauke ta amma ba wai dan ba mu san me kuke ciki ba ba dan muna tsoron ku ba ba dan muna shakkan ku ba ba dan kuna da wani abin da zai tsole mana ido ba insha Allah insha Allah insha Allah saboda haka yan siyasa su sani ba za su ɗiban mana mutane su yanda suka ga dama da su al'umma annabi mu zira ido ba in kai siyasa mai tsafta ba ruwan mu da kai Allah ya ba da sa'a amma ban ka ɗauko siyasar da muka ga za ta taɓa addini a to a wannan gaban kau za a yi lakum dinukum waliyadi za mu buɗe ma aiki iya buɗewa kuma ba za mu ji bari ba saboda mun fara ba mu bari duk wanda ya san tarihin mu ya sani in mun fara ba mu bari sai kowa fa imma nasr wa imma shahada ko dai ka karmu ko mu karka to ko sai an kai ɗaya makabartan tarihi amma in mun fara mun gamsu to ba fa za mu bari saboda haka muna fatan yan siyasan mu su ɗauki izina ga waɗanda suka gabace su wasu sun kyautata ga nan har yanzu ana faɗa alkhairu wasu sun munana ga nan har yanzu Allah wadaransu ake wasu ma suna raye amma kuma al'umma ba ta kula da su to don haka wannan muna kira ga musamman kuma matasa don Allah a yi siyasa mai tsafta ba da rikici ba ba siyasan rashin mutunci da zage-zage da cin mutuncin mutane duk wanda ya ga zai siyasa abin shi je ra'ayinsa ni ban ga masla a cikin a matsa ba wani sai ya yi abu in ka iya kamfen kai don takarar kamana ba shi kenan ba ka jawo masa mabiya shi ma ya jawo nashi amma rikici da cin mutunci bai dace da mu ba a ɗabi al'ummar musulmi ba da haka duk wanda ya allansa ya wanke kuma duk wanda Allah ya ba nasara ya ci zaben nan duk wanda Allah ya ba nasara ya ci zaben nan to ayi hakuri kuma dama yanzu ne duk lokacin zarauka wanda Allah ya sa shi ne to a hakura a kalli kuma mafita ga al'umma a kalli mafita ga al'umma ba kuma a zo da wata adawar da za ta hana a aiki ta hana kaza a yi ta rikici a ce ba tsaro can ba kaza ba wannan abubuwan duk za su kare su bar kasan mu bar 'ya'yanmu me za mu je mu faɗa ma Allah idan ni ko kai mun ingiza wutan fitina an je an cutar da wasu ba daidai bane Allah ta'ala ya sa mu gama lafiya ai kudin na cinye lokacin ba amma dai ina ga wannan shi ma yana da fa'ida kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan yi hani da mummuna yana da ladan sadaka wa yujzi'u min zalika yana wadatar da kai samun ladan dukkan abin da muka faɗa na tasbihi da tahmidi da tahlili da takbiri da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wanda ka samu wani abin da zai iya wadatar da kai dukkan su ka samu ladan su idan kai raka'atani wasu raka'o'i guda biyu da zaka sallaci yarka'uhuma da zaka sallace su min duha a lokacin sallan walha Allahu akbar kun fahimci hadisin wanda ya samu raka'a biyu a sallan walha kun san farkon hadisin an ce dukkan gabban dan adam zai iya sadaka da su sai aka ce tasbihi sadaka kaza sadaka kaza sadaka sai aka ce to zai wadatar da kai ka samu duk waɗancan ladaddakin idan kai raka'a biyu a lokacin sallan walha malamai suka ce saboda me saboda ita sallah ana amfani da dukkan gabobi kun lura ba za ka fara da niyya ba kaga mahallin ta zuciya ne kuduri ne ko sannan za ka yi furuci sannan za ka yi ruku za ka yi sujada kaga wannan duk gabanka sai sun yi aiki to to shi yasa suka ce anan sai aka umarni da shi kuma ta kunshi dukkan sadaka ma da wanda ba ita ba duk wanda yi da aka gani dama nan ga wanda Allah ya ba iko alan kabiru muna da minti shida hudu to malai ce rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadisi ana aisha daga nana aisha annaha qalat cewa ta lallai nana aisha ta ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce innahu khuliqa min kulli insani min bani adama ala 60 wa 300 mafsilin lallai an halicci dukkan wani dan adam akan gabobi guda 360 faman kabbara Allah don haka duk wanda ya ce Allahu akbar wa hamidallah ya ce alhamdulillah wa hallalallah ya ce la ilaha illallah wa sabbaha ya ce subhanallah wa staghfara kuma ya nemi gafaran Allah wa azala hajaran wa azala aymana ma'ana wa ab'ada kenan ko ya nisantar da wani dutse an tsarikin nasi gabarin hanyar mutane na wucewa au shaukatan ko ya zamto ya nisantar da wata kaya ne aw azman ko wani kashi da ke iya huda taya ko kafan dan adam an tariqin nasi ka dauke shi gabarin hanyar mutane wa amara bi ma'rufin ko mutu kuma mutun ya umarni da kyakkyawa mun faɗi kyakkyawa a baya ko wa naha an munkarin kuma yayi hani da mummuna adada tilka 60 wa 30 mi'a gwargwadon waɗancan adadi guda 360 as-sulama na gabbai in wanda ya haka fa'innahu yamshi yau ma'izin, don haka zai rinka tafiya a wannan rana, a wata riwayar fa'innahu yumsi zai yammatu a wannan rana, waƙat zaha nafsahu anin nari a lokacin da lallai ya nisanta kansa gabarin asalin wato gidan wuta. Wannan ba ƙaramin matsayi ba Allah ya datar da mu. wannan ai a sarari yake ko kaga wancan nisanta abin cutarwa ga barin hanyar da musulmi ke mutane ke wucewa kaga annasun nan zai yi wa ma wasu wakila ba musulmai bane kama unguwa kaga ai ba sharadi ne ga layin musulmi ga wanda ba musulmi ba ko kowa na wucewa sannan cutar wannan ma zai iya zama na ma'ana a kana ofishinka sai aka kawo ni proposal da kaga zai cutar da musulmai sai ka sa hannu ba za ka sa hannu ba sai ka yi wata dabarar da baka saba ma aikin ofishinka ba sai ka sa a canja ko ba ka bari abinda duk su saddaura suka rinka yi ke an zo za a bada transformer guda bakwai sai ka duba ka ga wadda kaza kaza an kaza aiko na masallaci kaza da wuri kaza za su shiga kuma duk an amfana a sai ka bashi can inda ake ji haushin karnuka kadai zai shiga sai ka sa shi a nan can ma ka ce a sa musu wani duka kuwa bukatarsa ta biya baka zalunce shi ba an gane yawwa amma ka ji mutum ya ce mu aikin gwamnati muke ba ba ruwanmu da addini ka halaka ba za ka san kayan kuskure ba sai an naɗe ka alikabar ai kujeran kan nan addini ya kai ka umma ba ka sani ba yau ka sani addini ne dan in baiki daraja addini ma Allah ba zai halicce ka ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to kai mu ba muna cewa ka zalunci wanda ba musulmi kun a'a amma kai ka san dabarun da zaka taimaki addinin ka da yan uwanka ko ba haka bane ka sani idan za a bada slot din aiki 50 kai ka san kuna da matasa sun kai 100 ba sai ka bada shawara tunda budget zai iya kaiwa a ƙara su kai 120 dan naka su shiga ba kun gane sun amfana an amfana haka ake yi amma ne ce shi bai saba dokan gwamnati a dokan gwamnati ba doka Allah bace mu ma ba mu ci a saba dokan gwamnati ba amma mun ci a dabara dokan gwamnati ta ba abin da Allah yake so Allah ya sa mu dace to hadisi na ƙarshe nake ga da zamu takaita akai shine malam yace rawal bukhari imam al-bukhari ya ruwaito hadisi an abdullah bin amr daga abdullah dan amr radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gare su su biyu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malala tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace arba'una khaslatan akwai wasu kyawawan dabi'u guda 40 waɗanda suna kai mutum aljanna a'lahunna mafi kololuwansu manihatul azni shine wato mutum ya bada aran kyautan tatsa mutum ya yi kyautan tatsa shi ne kauje ko? baba ya zo yau kuwa malam kai ne kai ne duk shi na da hausan mu na kai ke fasa mana kalmomi mutum yana da raƙuma su a yanda laraba suke cewa mutum yana da taguwa raƙuma ta mace ko yana da sa ko yana da akuya akwai wani shi kuma talaka ne bai da ma ko abinci sai ya bashi tinkiyar sai ya tatsa ya tatsi nonanta in ya tatsa sai ya sha sai dawo mai da tinkiyarsa ya fahimta da misali ko ya fito fili yanzu ta hanyar misali to shi ne ake ce makauje din baka san da ko ai mu sai da muka shiga ƙauye ɗazu muka samu ta da malam Nura ka san kana neman Hausa ka je wurin mahauta ko ku sani ba eh in kana so a caba ma baka ka iya bakar magana da karin magana je ka tono mahauci zaka amfana da me sai da dan kunni aka profeso malumfashi ya faɗa min da na je kasu wurinsa ina so in samu ilimin karin magana kasan sai ka nema ba sinadarin aiki kuma haka yake tun da dillalin wada shi san farashin jariri sai ka je wurin masu abu shi ne ya ce in kana so ka iya karin magana ka zauna da mahauta ko masu sai da ɗankunni na kuje madarawa boston ko da wannan abin da ya faɗa ni ba zan iya faɗi a masallaci ba allah ya kyauta to amma dai suna ko da karin magana to annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai kyautan tatsa din nan ka ba dan uwanka ya tatsa ya dawo maka da ita kaga yanzu baka da tinkiya sai ka iya bashi wani aran abin da zai amfana kenan zai daukan ma'anan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha babu wani mai aiki da zai aiki da daya daga cikin waɗannan ɗabi'u kyawawa guda arba'in raja'a thawabiha yana mai fata da kwaɗayin samun sakamakon abin da ya aikata haka ne wata sadiqa maw'udi hago kuma yana mai gaskata abin da aka yi alkawari za a ba wanda ya aikata haka illa adkhalahu Allahu bi aljanna face sai Allah ya shigar da shi gida aljanna ranar alkiyama a takaice dai babu na magana akan kokari a kyautata ma wanda yake mara shi ko ta hanyar sadaka kuma wannan hadisin ko ba komai yana nuna ba sai ka koshi ba kake kyauta tunda wanda zai bada aran akuya ai shi ma kaga ai an mu maka hannu ƙarya ke kenan to kar ka jira ta bakin malam gurin to Allah ya ƙara lafiya ya ce wai mutum sai ce maka sai ya satilin kai tun da kake ka taɓa ganin wanda ya satilin a duniya ba wanda yake satilin ko akwai kana jin cewa yanzu wallahi dubu ɗari ne in na samu na samu jari kana samu za ka ji haƙila ina ma ɗari biyar ne haka ne kana samun ɗari biyar sai ka ji to ni ina ta jin labarin miliyan yau a ce ni miliyoniya ne na ma daina neman kuɗi sai wani yanzu ya maka kyautar miliyan ɗaya sai ka ji to aikin shi mutum ya fara saving a'a kana nan alhakumul takatur sai ka ji kif wani wanda ake kirga cikin manyan masu kuɗin afirka nan fa yana fitowa ya kalli yaron shi ya ce ma yaron kai Allah ya ba mu kuɗi kaji yau muka ga masu kuɗi sun yi mitin ne na ya soya su shi ban ka taɗa shi bai sa abin da ya mallaka a duniya wallahi bai sani amma ce Allah ya ba su kuɗi kaga irin wannan sai sa aka ce ka zauna cikin talakawa ƴan uwanka tunda kai kana ji wannan sai ka ji aliyasu ai sai ka kaman to kai to kai to kai to ai kai shikenan ku ba magana Allah ya sa mu dace insha Allah kafin mu rufe muna mika ta'aziyya ta musamman na rashin ma iya cewa uba gaskiya da aka yi na Alhaji Sanata Sani Bello wanda kamar yadda muka sani shine mijin wadda ta gyara ko ta gina wannan masallaci Hajiya Aisha an yi jana'izar sa a ranar Talata ran da Malam Nura yake karatu ana aka turo mana sakon cewa Allah ya masa rasuwa a babin wakilci mun wakilce ku mun je jana'izar sa da mu aka yi masa sallah a Sultan Bello to amma duk da haka a madadin wannan majalisi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya kyautata mafancinsa Allah ya sa an yi tsawon rai mai albarka Allah ya shirya masa zuriyarsa Allah ta'ala kuma ya sada mu da mu da shi a matsayin dadda yau mala ya fa'umalin wala banun iyalansa kuma Allah ya ba su hakurin rashi Allah ta'ala ya musanya musu da mafi alkhairinsa idan namu da su ya zo baki daya Allah ta'ala ya sa mu yi ƙarshe mai kyau wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sai asusun marayu kuma kar a manta ko ka manta da asusun mu na Ramadan ana jira Allah ya bada ikon taimakawa assalamu alaikum wa alaikum assalam
karatun da ake rana ita to la ga a Afirka Hausa bakwai.
Hausa bakwai?
Eh da suke Kamarawa.
Eh, Kamar ranar tozi na ga sun sa shi.
to, kaga su ni ban ma san waye ba su.
Eh to shi ne a yi ta aiki ta aiki an La, to, to abinda na sani dai gidajen TV biyu yanzu suna sa karatu.
na.
Na farko Sunna TV, wanda mu ita ce uwar mu asalin mu. Suna sa karfe biyar da rabi ranar Laraba zuwa shida da rabi. Africa TV 3 su ma sun fara sa wancan satin yau ma sun sa. Su ranar Lahadi suke sa karfe tara ne ko? Tara ne ko tara da rabi? Karfe tara na safe zuwa goma. Africa TV 3 karfe Sunna TV karfe shida na yamma shida zuwa bakwai to shine wannan tashan da ka faɗa su suna cirewa daga Facebook ne suna dorawa da ba za mu hana duk wanda za su cire ba amma dai da sharadi kada a juya mana ma'ana abin da muke karatu a kansa to insha Allah Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi na okay